أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنواع ما درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta alhamishi a yau muna tara ga wata na almuharram hijira annabi muhammad sallallahu na'am muna tara takwas afwan tara ga wata na almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin arba'u da hadis a yau za mu حديثنا أربعين دايا الحديث الحادي والأربعون مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه نعم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث عبد الله بن عمرو dan as Allah kare yarda a gare su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗan cewa imanin ɗayan ku baya samuwa ko baya tabbatuwa ko baya kafuwa hatta ya kuna hawahu har sai ya zamanto abinda zuciyarka take kada maka take abinda zuciyarka take sa maka take saka maka dole wannan abin sai ya zamanto taba'an yana biyayya yana bin lima ji'tu bihi game da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mali ce kala shaikhu rahimahullahu na'am abin da ake nihi da ashaikh shine anan ashaikhu abal fathi nasr ibn ibrahim al-maqdisi ash-shafi'i al-faqih zahid wannan shine kenan malami ke cewa hadisi ne wanda yake hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح دوا مسلمي وانا حديثي مازال صلى الله عليه وسلم yana karantar da mu cewa lalle imanin mutum baya tabbatuwa ya samu nagartuwa har sai lokacin da ya zamanto kana bin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dukkan wani abin da zuciyarka za ta kitsa maka ko ta raya maka to dole ho ya zamanto yayi daidai da Qur'ani da hadisi idan bai yi daidai da Qur'ani da hadisi ba wajibin da yake kanka shine ka yi watsi da wannan abin da zuciyarka take raya maka ka zo ka yi riko da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yawa musulmi kamar yadda alhafiz ibn rajab alhambali allah ya rahama a gare shi yake cewa wa amma ma'anar hadith fa huwa anna al-insana la yakunu mu'minan kamilal iman mu sani cewa lalle mutum musulmi baya zamantowa mumuni mai cikakken imani hatta takuna mahabbatuhu har ya sai yake so tabi'atan yana biyar lima ja'a bihin rasulu sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto yana bin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan al'amarin kuma min al'awamiri wan nawahi wa ghairiha sawa'un umarni ne hani ne manzalla sallallahu alaihi na'am sai ya zamanto wannan bin manzalla sallallahu alaihi wasallama sai ka zamanto kowane bangare ya zamanto son zuciyarka sai ya bi abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda wannan kuma alkur'ani mai girma ya tabbatar da haka a cikin ayoyi da yawa cikin suratul nisa'i aya ta 65 ubangiji subhanahu wataala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima lalle imanin mutane ba zai tabbatu ba har sai lokacin da suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan imani nan ba zai samu tabbatuwa ba har sai sun alƙalantar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da ya taso a tsakanin su na rashin fahimtar juna ko ce ce ko ce ko wani ya ce wani ya ce sai a maida shi zuwa ga mai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a aiki da shi sannan kuma idan aka zartar da abin da mazalla ya faɗi sun la ya ji dufi a husayn haraj sannan kar mutum ya samu wani ƙaiƙayi ko wani damuwa game da hukuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu taslima allah ke cewa su meka wuya mekawa sannan a wani wuri allah ke cewa cikin suratul ahzabi ayat 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم lalle baya cancanta ga mumuni namiji ko mace ya zaman to iya da zaɓi ko ta cewa ko iya da gani a lokacin da aka ce Allah ya ce ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza sannan ubangiji subhanahu wataala ya zargi waɗanda suka kyamaci abinda Allah sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa aikin su gaba ɗaya zai rubuje ya lalace Allah ce zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum sun kyamaci abinda lalata aikinsu ga baki daya a wa cikin sautu muhammad aya ta goma sha hudu Allah yake cewa zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum waɗannan duka jan hankali ne akan cewa fa idan mutum ba fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai je ya tare wajen wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to lalle tabbas ayyukanka na ibada za su iya rugujewa su lalace ga baki daya sannan mu sani nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin mu cewa lalle imani baya samuwa sai lokacin da ya zamanto abinda kake so na zuciyarka ya ya yana bibiyan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan abinda ake cewa haƙiƙanin so ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine al-mahabbatu sahihatu taqtadi al-mutaba'a wal muwafaqa duk wanda ya ce yana son manzo Allah to wajibi ne a samu cewa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to kai kuma baka raja haka kuma za ka yi mutaba'a za ka riƙa bibiyan duk abin da za ka yi za ka yi magana za ka yi tahiya za ka yi harakar aure za ka yi harakar suna za ka yi harakar mutuwa za ka yi harakar wane ne za ka yi aiki za ka yi gona za ka yi kasuwanci duka ya zama to kana bibiyar ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a kai aiki da shi wannan shine haƙiƙanin son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala yake cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwaju wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri waɗannan abubuwa guda takwas da Allah ya ambata anan yace idai zamanto uwayenku iyanku yan uwanku matanku faminku dukiyarku kasuwancinku gidajenku waɗannan abu takwas in kuka fifita su akan jihadi da bin Allah da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ku yi zaman jiran al'amarin Allah subhanahu wata'ala saboda duk wanda ya fifita waɗannan abubuwa akan Allah da manzo to wannan mutumin lalle tabbas fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah zai masanya su ya zo da wasu mutanen na daban da haka wajibi ne son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tattaruwa ne a cikin yi mushi biyayya sannan kuma da bayar da dukkan wani abin da kake ga iya da tsada ko iya da mahimmanci a cikin rayuwanka ka bayar da shi da zaman to don kokarin fahimtar abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ya zo a cikin asahihain hadisin mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman dukkan mutum wanda ya samu waɗannan abubuwa guda uku to wannan mutumin ya samu daɗin imani in zuwa in ji annabi imani iya da wani daɗi wanda babu wanda yake jin shi sai wanda ya tattara waɗannan abubuwa kuma ya samu ko kuma ya samu wani kaso daga cikin waɗannan abubuwa abu na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zamanto allah da manzon shi ya zamanto allah da manzon shi su kahi so sama da kowa sama da komi idan aka ce Allah ya ce aka ce manzala sallallahu alaihi ya faɗi to kai baka da ja kana son Allah a cikin zuciyarka so na biyayya kana bi kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so na kirki wanda in ya faɗi magana zaka aikata na bari zaka bari to wannan mutumin duk wanda yake da wanda ya samu daɗin imani manzala ya ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah abu na biyu da mutum zai samu daɗin imani duk wanda zaka so ka so shi don Allah zai so mutum ba zai so shi don komi ba ba zai so shi don wata maslaha ba ko don wani abin da zai samu yana son shi ne kawai saboda Allah wanda dama so an gina shi akan ka so don Allah ka idan Allah haka abu na uku وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار كقيامة دق أبن زي إيا ميدا زي ساك كشر جدا وتا دق أبن زي كيك زوا جدا وتا كان سنتيش kowace irin haraka ce kowace irin mu'amala ce wajibinka ne ka nisanci duk wani abin da kake ga cewa zai iya sanya ka ya zama to maka sababi na shiga gidan wuta sannan ya tabbata a cikin maganganun magabata da yawa magana akan abin da ya shahi biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karkashin shi wannan hadisi akwai wani ɗaya daga cikin magabata ana kira shi da suna abu ayyub ya ce Allahi azza wa jalla duk wanda ya da'awar son allah mai girma da buwaya walam yuwafiq Allah fi amrihi bai ma Allah muwafaqa ba a cikin al'amarin Allah Allah ya ce ayi yaki an ce a bari yaki bari malaik malaik ya fa da awaku batilatun wannan abin da ya raya cewa yana son Allah ba na'am wannan da awa da yake yi da awa ce wadda take ta banza saboda babu yanda za ka ce kana son Allah sannan kuma baka biyayya game da umarnin Allah subhanahu wataala yace kuma wa kullu muhibbin laysa yakhafu Allah duk wanda yace yana son Allah baya jin tsoron Allah fa huwa mahrur wannan mutumin ya rubi kanshi Yahya ibn Mu'az ɗaya daga cikin magabata shi ma yake faɗan cewa laysa bi sadiqin ba mai gaskiya bane ba man da'a mahabbata Allah azza wa jalla wanda ya da'awar son Allah mai girma da buwaya amma walam yahfaz hududahu bai iya kiyaye iyakokin Allah ba Allah ya ce ayi kaza baya yi a bar kaza baya bari kar a taka waje kaza ya taka to koda ya ce yana son Allah ƙarya yake a cikin maganar shi to waɗannan maganganun na magabata suna da yawa shine wanda daga cikin magabata yake cewa yace ta'sil ilaha wa hum hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'ahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u lalle tabbas in dai ka ce kana so to dole za a samu biyayya za a samu kuma da'a dan wa musulmi dukkan wani aiki na banna maɓuɓɓun dukkan wani aiki na ɓanna asalin shi da maɓuɓɓugan shi yana da alaƙa ne da abin da ya shayi son zuciya shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce a fara'aita mani da a fara'aita mani mutumin da ya ɗauki son zuciyar shi a matsayin shi ne jagoran shi ne Allah shi to shi yasa manzon Allah a cikin wannan hadisi yake cewa imani baya cika sai ya zama to son zuciyarka yana bin abin da manzon Allah ya zo da shi kenan ko da zuciyarka tana so saba wa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zaka na'am kenan duk